الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله عز وجل في محكم كتابه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن قريب من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وأخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخرج الإمام أحمد والترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر عباد الله في هذه الآية الكريمة وهذا الحديث النبوي الشريف حث على على التوبة قبل الموت وأن التوبة وظيفة العمر وقد أشار الله عز وجل في هذه الآية الكريمة إلى قبول توبة العبد الذي يقدم على العمل السوء وهو جاهل والمراد بالجهالة في الآية أن يقدم العبد على العمل السيء مع علمه بأنه سوء فإن كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل وكل من عطاءه فهو عالم وهذا لسببين السبب الأول أن كل من كان عالما بالله عز وجل وبعظمته وكبريائه فإنه يهابه ويخشاه فلا يقنع منه فلا يقع منه مع استحضاره مع استحضاره عظمة الله عز وجل لا يقع منه ذلك لا يقع منه إسيانه كما قال قتادة رحمه الله اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأوا أن كل شيء عسي الله به فهو جهالة عمدا كان ذلك أم خطأ أخرجه عبد الرزاق وابن جرير في تفسيره ولو يفكر الناس في عظمة الله عز وجل ما عصوا قال بعض السلف كفى بخشية الله علماً وكفى بالاغترار بالله جهلا والسبب الثاني أن من أكثر من آثر المعصية على الطاعة فإنما حمله ذلك فإنما حمله على ذلك جهله وظنه أن ذلك ينفعه أن ذلك ينفعه عاجلا باستعجال لذات الدنيا وهذا جهل محض فإنه إنما يتعجل الإثم والخزي ويفوته عز التقوى وثوابها ولذة الطاعة وقد يتمكن من التوبة بعد ذلك وقد يباغته الموت فهو كجائع أكل طعاما مسموما لدفع جوعه الحاضر ورجاء أن يتخلص من مرضه بشرب الدواء بعده وقد قال الله تعالى في حق الذين يؤثرون السحر على مثوبة من عند الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون وأما التوبة من قريب فالمراد بها التوبة قبل الموت فالعمر كله قريب والدنيا كلها قريب فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب ومن مات ولم يتب فقد بعد كل البعد فالحي قريب والميت بعيد من الدنيا على قربه منها فإن جسمه في الأرض يبلى وروحه عند الله يتنعم أو ينعم أو يعذب ولقاؤه لا يرجى في الدنيا كما قيل مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وأنت قريب تزيد بلا في كل يوم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب فمن تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب فإنه تقبل توبته قال ابن عباس رضي الله عنهما القريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك, ملك الموت أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال الضحاك بن مزاحم كل شيء قبل الموت فهو قريب له التوبة ما, ما بينه وبين أن يعاين ملك, ملك الموت فإذا تاب حين ينظر إلى ملك الموت فليس له ذلك أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم والأولى والأفضل للعبد أن يتوب إلى الله في صحته قبل مرض مرضه حتى يتمكن من العمل الصالح ولذلك قرن الله عز وجل التوبة والعمل الصالح في مواضع كثيرة من كتابه كما في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا عباد الله التوبة من الذنوب والمعاصي واجبة على العبد المؤمن ولها ثلاثة شروط أحدها أن يقلع عن المعصية في حاله والثاني أن يندم على أن يندم على فعلها في الماضي والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فعليه أن يبرأ من حق صاحبه برد ماله إن كان مالا وأن يتحلل من عرضه إن كان عرضا وإن تخلف شرط من هذه الشروط فلم تصح التوبة فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وأخرج, المسلم وأخرج مسلم عن الأغر المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس استغفروا إلى الله استغف... يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin sa mai girma yana cewa innamat tawbatu ala Allah lillazina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib وأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما lalle tuba a wajen Allah ita ce ga waɗanda suke aikata mummunan aiki a bisa rashin sani a bisa jahilci sannan su tuba cikin gaggawa to waɗannan su ne Allah yake masu yake karɓar tubansu kuma Allah ya zamanto masani ne mai hikima Imam Ahmad da Tirmidhi sun ruwaito hadisi da sanadi mai kyau daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna allaha ta'ala yaqbalu tawbatal 'abd ma lam yughargir Allah yana karbar tuban bawa matukar bai zo gargara ba a wannan aya da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ga yadda suke kwadaitarwa akan a tuba tun gabanin mutuwa kuma ita wannan tuba shine aikin da za ka yi a wannan rayuwa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah subhanahu wata'ala a wannan aya yayi nuni zuwa ga karɓar tuban bawa wanda zai aikata wani mummunan aiki ya bisa rashin sani abinda ake nufi da rashin sani anan bawa ya aikata wani mummunan aiki wanda ya san cewa aikin aikin nan mummuna ne amma duk da haka sai ya aikata shi to wannan shine jahilcin magabata suna cewa duk wani wanda ya saba wa Allah to jahili ne cikin wannan saban Allah wanda kuma ya bi Allah subhanahu wataala to wannan mai ilimi ne cikin abin da ya bi Allah akan sa saboda me saboda dalilai guda biyu na farko duk wanda ya san Allah yake halarto da girman sa da isarsa to babu shakka zai ji kwaljinin ubangiji ya ji tsoron sa duk sanda zai halarto da ubangiji a zuciyarsa ba zai yarda ya saba masa ba shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da katada yake cewa sun haɗu akan cewa dukkan wani abu da za a saba wa Allah da shi to jahilci ne wannan abu sawa'un da gangan za a saba wa Allah ko bisa kuskure wannan asar Abdulrazzaq shi ya fitar da shi da Ibn Jarir al-Tabari da mutane za su rika tunani a koyaushe cikin girman ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala suna hararto da shi a zuciya to da ba za su saba masa ba wanda daga cikin magabata yana cewa kafa bi khashiyatillahi ilman tsoron Allah kada ya ishi mutum ilimi wa kafa bil iqtirar billahi jahlan ruduwa kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ishi mutum jahilci abubuwa guda biyu sababi na biyu shine dukkan wani wanda zai zaɓi sabon Allah ya fifita shi akan yi wa Allah da'a to babu shakka babu abin da zai kai shi ga haka sai jahilcin sa da tsammanin cewa abin da zai yi na sabon Allah zai amfane shi a nan duniya saboda haka yana tsammanin cewa zai gaggauto da jin daɗin shi ne na nan duniya ya aikata sabon Allah wanda yake jin yayi masa daidai babu shakka wannan tsantsar jahilci ne domin abin da yake gaggauto wa kansa shine saba wa Allah da kuma shiga shigar da kansa cikin wulakanci da tuzarta sannan zai rasa izza ta takawa ya kuma rasa ladan da ubangiji subhanahu wata'ala ya tanadar wa masu takawa da kuma irin jin daɗi da ya tanadar wa masu da'a gare shi bawa zai iya tuba gabanin mutuwarsa mutuwa kuma na iya wato zo masa bazata kwatsam ba tare da ya shirya ba saboda haka rayuwarsa ba a hannunsa take ba ba zai ce bari ya saba wa Allah yau ba dan zai yana sa ran zai tuba gobe saboda goben ba a hannunsa take ba Allah subhanahu wata'ala ya yi nuni zuwa ga cewa wannan abu wani abu ne wanda bai dace ga mutum mai hankali ba kamar mutum ne da yake jin yunwa yake tsananin jin yunwa sai ya karba abincin da yake da dafi wanda aka sa masa guba sai ya ci don tunanin cewa zai samu maganin da zai sha ya warke bayan ya ci ba lalle ne idan ya ci wannan guba ba maganin da za a ba shi ya warkar da shi saboda haka wannan jin daɗi ne wanda ba shi da tabbas Allah subhanahu wata'ala ya yi magana akan waɗanda suke fifita tsafi da matsafa akan abin da Allah ya tanadar wa bayansa na ƙwarai na ladara da gobe kiyama Allah ya ce wa ya ta'allamu na ma ya zurruhum wa la yanfa'uhum suna koyon abin da zai cutar da su wanda kuma ba zai amfane su komai ba kuma hakika suna da sane da cewa duk wanda ya zaba wa kansa ya bi matsafa ko 'yan duba ce ma lahu fil akhirati min khalaq wannan ba shi da wani rabo a lahira Allah ce tir da abin da suka fifita ga kansu suka saya wa kansu law kanu ya'lamuna da sun san irin mummunan aikin da suke yi wa kansu mummunan ta'asa da suke yi wa kansu Allah ce walau annahum amanu da a ce sun yi imani sun yi takawa to lalle da sakamakon da Allah ya tanada a wajensa ya fi musu alkhairi da a ce sun san haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su tuba a kurkusa, tuba na kurkusa shine tuba kafin mutuwa. Rayuwarmu gaba ɗaya wani abu ne wanda yake na kurkusa ba nan da mai nisa ba. Duniya gaba ɗaya wani abu ne wanda yake lokaci ne na kurkusa mai karewa da wuri, wanda duk ya tuba kafin ya mutu, to babu shakka wannan ya samu tuba a cikin gaggawa. Wanda kuma bai tuba ba, wannan shi ne ya nesanta kansa kowane irin nesantawa duk wani rayayye to a kusa yake duk wani matacce ko da yana nan duniya a cikin kabarinsa a bayan ƙasa to ya yi wa duniya nisa ko da kuwa kabarinsa yana cikin ƙasa yana gangan jikinsa tana cikin ƙasa an binne shi to ya yi wa duniya nisa ruhinsa yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko dai cikin ni'ima ko cikin azaba. kuma babu wanda zai iya zai iya samun haduwa da shi a nan duniya ko ko ko kamar yadda wani mai hikima yake cewa muqimun ila an yab'ath Allah khalqahu haka zai yi ta zama a cikin kabarin sa har lokacin da Allah zai tashi halittunsa a wannan lokaci ba za a iya haduwa da shi ba duk da gashi kurkusa ana ganin sa kullun safe da yamma ƙara rubewa yake a cikin ƙasa kuma za a manta da shi duk da cewa shi masoyi ne yana da masoya amma za su iya mantawa da shi don haka duk wanda ya tuba kafin ya kai lokacin gargara to wannan hakika ya tuba da gaggawa faqad mata kattaba min qarib za a karbi tubansa kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa alqaribu na kurkusa shine tsakaninsa da lokacin da zai ga mala'ikan mutuwa wato da zarar yayi arba da mala'ikan mutuwa to a wannan lokacin kuma koda ya tuba Allah ba zai karbi tubansa ba kamar yadda Zahhab ibn Muzahim yake cewa kowane abu gabanin mutuwa to kurkusa ne za a iya karɓar tuban bawa kafin ya ga mala'ikan mutuwa amma idan lokacin da mala'ikan mutuwa ya halarto a lokacin da ya ganshi ya ce ya tuba to ba shi da tuba a wannan lokacin wannan sa'id ibn mansur ya fitar da shi da ibn jarir at-tabari saboda haka abin da ya fi dacewa bawa ya fi masa falala ya tuba zuwa ga Allah lokacin da yake cikin lafiyarsa lokacin da yake da lafiyarsa kafin rashin lafiya ta same shi domin idan ya tuba lokacin da lafiyarsa to zai iya samun yayi kuma kyawawan ayyuka waɗanda za su share masa waɗancan laifuka da yayi zai ribaci wannan abin da ya rage na rayuwarsa shi yasa za mu ga Allah subhanahu wata'ala a wurare daban-daban yana hada tuba da kyakkyawan aiki yana hada tuba da kyakkyawan aiki Allah ya ce wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada lalle ni mai gafara ne mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba ya imani kuma ya aiki na kwarai sannan ya shirya haka nan Allah yake cewa sai dai wanda ya tuba ya imani ya kyakkyawan aiki to wannan su ne Allah yake canza munanan ayyukansu da kyawawa kuma Allah ya tabbata mai yawan gafara ne mai jin kai Allah ce wanda ya tuba ya kyakkyawan aiki to wannan shine yayi tuba na gaskiya zuwa ga Allah bayan Allah mu sani tuba tuba daga ayyukan zunubai wajibi ne wajibi ne ga bawa ya zanto mai tuba kuma tuba yana da sharuɗa guda uku sharadi na farko ya ya watsar da wannan laifin da yake nan take sannan sharadi na biyu yayi nadama akan abin da ya wuce na aikata wannan laifi da yayi sannan sharadi na uku ya kudiri niyyar ba zai sake ba har abada idan wannan zunubi ko laifi da yana da alaka da wani dan adam dan dan uwansa to lalle yayi kokarin su warware idan wata haƙƙi ne wani haƙƙi ne na dukiya ya mayar masa idan wani mutuncinsa ne ya ci to yayi kokarin su warware idan aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa to tuba mai inganta ba don haka ya ku bayan Allah Allah yana cewa ku tuba zuwa gare shi gaba ɗaya ya ku mu'mine don ku samu rabauta hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallahi na rantsi da Allah nakan nemi gafarar Allah in kuma tuba zuwa gare shi a kowane yini sau 70 ko fiye da sau 70 haka annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa Allah ya gafarta masa zunubansa gaba daya da wanda zai yi da wanda bai yi ba Allah ya gafarta masa amma duk da haka yakan yi istighfari da tuba zuwa ga Allah a yini daya fiye da sau 70 haka ne Imam Muslim Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Al-Zar ibn Yasar Al-Muzani radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa kuma lalle ni a kullum ina tuba har sau ɗari. haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan tuba zuwa ga Allah dan ya koya wa al'ummarsa cewa tuba zuwa ga Allah shine tace kofar samun rahamarsa ita ce kofar samun rangwamarsa a cikin irin wannan rayuwa da muke a yau da abubuwan da muke gani na kalubale da ya danganci addinin mu da rayuwar mu da tarbiyar ƴaƴan mu da cin mu da shan mu da sauran abubuwa da suka kewaye mu babu shakka al'umma tana buƙatar ta yi tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin ubangiji ya kawo mata ɗauki cikin halin da take ciki ya kare ta daga abin ƙi Allah ya yi mata damuwarta muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kinsa mana shiriyar mu Allah ya ba mu ikon tuba zuwa gare shi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu jajircewa akan hidimtawa addininsa da kuma ayyuka na ƙwarai waɗanda za su samu yardarsa Allah subhanahu wata'ala ya kawar mana da abubuwan da suke damun abubuwan da suke damun kasashenmu na musulmi abubuwan da suke suka addabe mu na rashin tsaro da rashin zaman lafiya da fitintunu da muke ta gani yau da gobe Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana dauki ba dan halin mu ba ya yi mana damuwar mu ba dan halin mu ba Allah ya mana dudufi da rahamarsa Allah ya mana dudufi da rahamarsa Allah ya ba mu Allah ya sanya wa shugabanninmu tausayin al'ummarsu Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu tsoron tsayuwa gaba gare shi ranar gobe kiyama domin ya tambaye su bisa haƙoƙin da Allah ya ɗora a wuyansu kuma Allah ya ba mu duniya da haƙuri cikin yi musu da'a akan abin da bai saba wa Allah ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين